أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na rubutun kudu za mu tashi tashi na ɗari da ishirin inda yake cewa ƙala abu muhammad abdulhaq اعلم أن الأذهان ما آذن الله منها أتكون لمن استقام ظاهره وسلها باطنه ما سمع بهذا ولا علم به والحمد لله وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل أو إصرار على الكبائر وإقدام على العزائم وربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة فيسألمه الشيطان عند تلك الصدمة ويستئفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله ثم العياذ بالله أن يكون ممن كان مستقيما ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سننه ويأخذ في طريقه فيكون ذلك سببا لسوء خاتمته وسوء عاقبته كإبليس الذي عبد الله فيما يرى فيما يروى ثمانين ألف سنة وبالعام بن باعوث الذي أتاه الله آياته وانسلك منها بخلوده إلى الأرض واتباع هواه وبرسيس العبد الذي قال الله في حقه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر فالخواتيم ميراث الثواب فكل ذلك سبق في الكتاب السابق ومن هنا كان يشتد خوف خوف السلف من سوء الخواتيم ومنهم من كان يقلق من ذكر الخاتمة وقال سهل التستري المراد المريد المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي والعارف يخاف أن يبتلى بالظهور ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق ويشتد قلقهم وجزعهم منه والمؤمن يخاف على نفسه النفاق والأسجل ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة ويخرجه إلى النفاق الأكبر كما تقدم أن دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقيل له يا نبي الله آه آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها كيف يشاء أخرجه أحمد والترمذي عن أنس محمد أبو محمد عبد الحق yake cewa kai mai karatu da mai sauraron karatu ka sani cewa mummunan ƙarshen nan da ake faɗa Allah ka tsare mu da ita wato ba ba wai tana kasancewa ga mutane da suka zama mutanen kirki ba ne kai wani tunani wa mutanen kirki su ne za su yi mummunan ƙarshe a'a ya ce ba haka magana ta ce duk wanda ya daidaita al'amarin shi ya daidai to ba a taɓa jin wai cewa don ka tsaye da sallah sai ka yi mummunan ƙarshe ba a yan gane haka ba a taɓa jin don mutum ya ke ya yi sabon Allah sai kuma yana jin tsoron mummunan ƙarshe ba a'a duk wanda ya tsare dokokin Allah abin da yake ba a taba jin haka ba cewa wanda ya tsare dokon Allah zai mummuna karshe ko wanda ya bi Allah zai mummuna cikawa ba a san wannan ba kuma ba a taba jin wannan ba alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wato abin da yake faruwa shine mutane da wato suke tsoye wato barna a cikin zukatansu wanda suke ta ɓuya suna ta sabon Allah akwai mutane waɗanda suke a fili a wajen mutane mutanen kirki amma a aboye wato ƙananan shaidanu ne suna ɓuya suna ta ɓarna to irin waɗannan su ne ake ji musu tsoron mummuna cikawa za ka ga suna manya-manyan zunubai suna aikata sabon Allah ya ce wani lokaci ma suna saɓon Allah sai ka ga mutuwar ta zo ta samu ta sami Allah ya kama su da haka ke dan sai aiki da wannan dama kawai sai ya rubace shi Allah ya tsare mu Allah ka tsare mu ko kuma mutum ya zamo cikin wanda ya daidaita sa'annan sai kuma wato in zai mutu ya canza ya zama mutumin banza a wannan ba suna Allah ba ne inda ka daidaita a tsaya to Allah zai shirya da kai kuma ka gama lafiya da ka kasance a mutumin kirki bai zama a sanadi ya zama a wato mutum ya cika ya yi mummunan cika shi ne sai ya ba da misali ya ce kamar shaidan shaidan wanda ya bauta wa Allah cikin abin da aka ruwaito shaidan ya bauta wa Allah bauta ta shekara wato dubu tamanin tamanin alfu sana ba shi ne dubu tamanin na na ya bauta Allah shekara dubu tamanin yana bauta sai kuma abin da ya same shi ya same shi da kuma bil'am ɗan ba'ura wanda Allah ya ba shi ayoyinsa Allah ya Qur'ani ya gaya mana na Allah ya ba shi ayoyinsa sai ya sama kanshi baya so kawai ya kama duniya ya bi son zuciyarsa da kuma basitul abidi basitul abidi shi kuma wanda Allah a cikin suratul hashir yake ba da labarin shi inda Allah ya kira kamar sale shaytan kamar kwatan kwatan shaytan ne lokacin da ya ce wa mutum dan adam ukfur ka kafirce da ya kafirce sai ya ce ina jin tsoron Allah hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da labarin shi wannan Abdul Abid wanda yake wani mai bauta mai bauta wanda ya hadu da wato mummunan ƙarshe saboda mai shaidan ya zo ya yi masa da bebe ya zo ya ja shi ya ya ji har ƙarshe aka ba shi amana ta yarinya sarce shi ɗin ya jashi ya yi zina da ita ya yi ta matakai-matakai hadisin ya faɗa har ƙarshe ya kai shi ya yi zina kuma shi ɗan bai kyale shi ba da yake wanda suka ba shi amana ‘yan uwa ne su uku za su yi tafiya da ya yi zinan ta yi ciki ta aihu sai shi ɗin ya zo ya ba shi shawara mummuna ya ce kaga idan yan wannan suka zo suka gane abin da ya faru nan za su abin nan ga abin da za ka yi kau ka kashe ta ka kashe ta ka kashe yaron shi kenan kaga shiru idan sun dawo suka ce musu a yi kwanan yar ku ta ya kare ba wanda zai yi musu shi kenan ya aikata da kuma suka dawo ya ce musu a yi tara su suka yi ta abin nan amma mai zai faru sun zo sun kwanta bacci sai shi ɗan ɗin ya zo musu kowanne ya zo musu a cikin bacci yana gaya musu malamin nan karya yake suna bikin Allah har yana gwada musu inda ya birni wannan ya yi mafarki na biyar ya yi mafarki na uku ya yi mafarki abin da ya suka shiga damuwa ko ba su ɗaya ba ba su yi har wata rana magana ya ce ni fa abin yana damuna kace amma su ni ma na yi ni ma na sai karamin ya ce ni fa wallahi sai na je na duba wajen ya je ya tona wajen ko sai ga mata da jariri an binne su abu ya yi tsamari ƙarshe dai aka yanke wa shi wannan bartisul abid hukuncin kisa za a ɗaure shi a rataye shi sai da yana ɗaure sai shaɗin ya tsullo ya ce masa ka gane duk wani abu tun daga farko har ƙarshe ni ni na yi fulan ɗin kaza ni na yi fulan ma kaza da haka yanzu ba wanda zai iya kubutar da kai a wannan waje da kake a kyale ka sai ni amma abu ɗaya nake so ka yi ka yi min sujada ya ce to ai a daure nake ce to ko haka ka yi min ganiyar sujada ya kana haka zan sa a kuke yayi kuma aka kashe shi a ainihin salula kuma wannan fannin birbisi su ne ya kai cewa mutane cikin al'amuran su da yawa wallahi musamman yanzu nan haka yake wa mutane mutum ba zai gane ya fito ba kawai da ya zo zai mutu Allah kiyaye lokacin da bayan da zai ba zai dawo ya gyara ba ba za a kyale shi ba shikenan ya ya gama da gudan adam to to shi ne mana yake wato shi cikawa gado ne na ayyukan da mutum yake idan mutum yana aikin kirki Allah da zai cika lafiya idan kuma yana aikin banza to shi ne abin abin tsoro kamar yadda ya gabata a cikin littafi daga nan ne sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam da magabata suke jin tsoron maganar karshe suna jin tsoron mummunan cikawa akwai wanda an an maganar cikawa sai ka ga shiga cikin wani yanayi Salif Tasiri yake cewa shi almajiri wato tsoro yake ji ka a jarrabe shi da sabo amma malami tsoro yake ji ka a jarrabe shi da kafirci don shi ne ya san shi ne iskar magana ta kare ta lalace shi ya sa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka zo bayan su magabata mutanen kwarai suna jin tsoro akan kawo da su kada su yi munafurci suna damuwa kwarai da gaske mumini kuma haka ɗabi'a su take yana damuwa kada ya yi karamin munafurci ma wanda zai ja shi zuwa ga babba lokacin da zai cika sai zama ya masa jagora zuwa ga babban munafurci wanda ya zama zai zama wato ya cika ba imani Allah ke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya fi kowa daraja a wajen Allah ya fi kowa imani ya fi kowa sanin Allah shi kanshi yana addu'a yana ya ubangiji mai jijiye zukata Allah ka tabbatar da zuciyata a kan hali shi ne wata rana aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce ya annabin Allah mun imani da kai da abin da ka zo da shi kai ma yanzu kana jin tsoro kana kana ji mana tsoro sai manzo Allah ya ce ina ji muku tsoro saboda zukata da kuka gani suna hannun Allah yana juya su duk yanda ya ga dama yanda ya ga dama da karka ji ka kana da imani ko kana zuwa sallah kawai Allah ne ya ma wannan baiwa ya juya zuciyarka wajen inda zai juya kawai sai mutum ya juya zama ya zama ɗan ƙaramin fir'auna ko hamana ko ƙaruna Allah ya kiyaye alhamdulillah suke cewa wanda ke aikata ɗin mutane na ukuni alƙaƙa mutum mara kunya ne wanda bai ji tsoron ɗan mutum ba bai ji tsoron Allah ba to malam wanne ne ɗan fukuta da ba wanda ya kusa kar ka bari shi ne ya kusa ai ba ba wacce cewa ake yi ba ko ai ka ai ji kuma sako ya samu mutum ya yi to ya koyi shi ya kusa ai mai bayyana sako ya kai wani labin na rashin imani baka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta kullu ummati mu'afa ila mujahidin da sauran al'umma ta ma duk Allah zai musu rangwame amma banda masu bayyana sako to ba wannan ake magana ba ana nufin mutum ya zama wato shaidani ka an gane kawai aikin shi ga shi a fili mai kyau amma kawai kullum yana cikin ɓarna to ya fi ma tsanani a kan masu da'awa masu malamai na nan ya fi tsanani ka zo ka ce mutane su daina zina misali mutum ya je Allah ya ka ce mutane su daina sata mutum ya je na misali kaga ya zama wasa da addini annaba Allah da suka sa mutane su abu duk kuma sun tsaye ba yi suke to almuji muhimmanci ne zahirin mutum ya zama daidai da ba su yinsa in yadda kake a waje yadda ka ba kowa yadda da mutane duk ba ruwanka ka samu labin na tsoron Allah kana jin tsoron Allah ka je ga garin ku kake a tafiya kai ingila ka je china ka je duk sai kake don ka san Allah yana kallon ka inda kake kar ka zama in kana garin ku kaman Allah a Najeriya yake na in ka ganka a Ingila shi kenan ko ka ganka a Amerika har ka zama dan karamin Fir'auna to shine matsala Allah baya san haka amma ba ana nufin wani mutum ya ringa bayyana sabo wai ko ya ringa ko ka Allah Allah na gani wani da juma ne
na wasa na wasa ne ko da duba wasa ne to don na ga matan ne ke ji to a kai wasa ne wanda kai ne ne so su ce wasa da addini wata da duma ce mai karatu da duma ne ma da sallah sai ka danna ta sai ka ringa ma sallah sai kana bi
na yake eh, mu- a- an rubuta asuba azhar da asar magaruba tana magana in ka danna asuba kawai sai sai kai haka ya sa ko shirin ko tule sai ya yi fatiha sai ya yi karatu sai ya yi rubutu sai ya yi wanda ya wannan bai sallah ba fata fata shi ne sai na wasa ne to kaji ko ba wai sallar ba ce ana koyawa wanda suka musulunta ne yin sallah eh, amma ana bi a'a ba a bi irin ce in ana bi da sunan koya ba da sunan an yi sallah ba babu ne amma cewa wani yanzu ni zan yi asuba an gane haka mai na yi zo na janna na yi kabbara na yi shiru na to shi ne ce bai sa ba yi sallah ba ai magana ta fito ko amma misali mai koya kaga shi ba sallah yake ba koya yake to kaga wannan wani abu ne daban eh wala kamar zai sallah a cikin
ana bin sallah shi ne sai da ma wani ne abin nan sai nan ana yi a masallaci ana nuna musu ba a bin sallah a tv ba a bin sallah a tv wanda ya bi sallah a tv ya bi don ya bi kungo wanda ya bi kowa ba sallah ba
yau ne tambaya na ana yi mun sallah a rediyo eh a sai mai mai ba da asibiti ce eh in hauka ya ji har nan ya je gidan rediyo kuma limamin yana je a gidan rediyo ba eh ba a bi ai in ba aka bada mutane sai su dinga bin maka ya asali abin nan a kan wannan ne babu haka ne ma ai kaga lokacin sallar mu da na maka ma ba ɗaya ba a asalin da rami ne da ma yawa eh na fi lafiya da ma babu babu Allah ke nan gaskiya ne yace ya ga wani ya sa a sati tushi cewa ya kai mai yin zunubi a goye ta sani wato mai ma shari'a shi ne shaidan wato wa- shaida wanda zai bada shaida cewa ka saba mace ai hasali abin sanin abin shi ne dan adam ya kankance Allah yana ganin sa idan yi wannan to lamarin shi zai sauki zai zai samu sauki a cikin rayuwa amma kasancewa mutum ya zama kowa ya daina ganin shi wanda bai daina ganin sa ba shi ne Allah tunda zunubin da ya ta san da wani mutum zai zo wajen zai faza na zai ba zai ba zai tafi to shi ne safiya kuma nima ne safiya tafiya safiyatu ainihin sunan safiya eh wato me za a ce ma ba excellent ba za- ba ba excellent ba zaɓaɓɓiya duk da hausa safiya
tafiya eh sadu ne a sunanta safiyatu ne ainihin sunan kaza ya haɗe take Hmm?
mutum zai yi ba da yake eh suna ne na matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tafiya bi tafiye سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك akwai masu tafiya suna barin addu'a Allah ya kai lafiya san ta fatiha bismillahir rahmanir ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنك